صحابته السادة المجاهدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ɗan uwa muminai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa da ku a wannan rana mai albarka yinin juma'a yau muna sha biyu ga watan jimada ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijirar ma'aiki shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya haifuwar annabi isa ɗan maryam ‘yan uwa yau wannan zama muna ainihin wato zama na tamanin da hudu a cikin jerin zama da muke gabatarwa na bibiyar wa'annan darussa masu albarka daga cikin wannan littafi mai albarka littafin ibanatul ahakam sharhin bulugul maram ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu, kuna tare da mu a cigaba da wannan karatu daga wannan masallaci mai albarka wanda ke gidan mai girma a jiyan katagun Alhaji Mahmudu Yale Ahmad, sakataren gwamnatin tarayya wanda ya gabata a nan kan titin Sarki Abdulkadir, anguwar kasuwar kaji cikin garin Azarai, ƙaramar hukumar katagun jihar Bauchi, Najeriya. yan uwa insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya fatanmu Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya sanya abin da za mu isar ya zama daidai kamar yadda ainihin wato hadisan suka zo sannan kuma ya yafe mana abin da ya rigaya a iliminsa na kurakurai da za mu yi yan uwa darsinmu na yau za mu karkare wannan babi da hadisi guda ɗaya da ya rage shine babin da yake karantar da mu ainihin wato sadaqatu tadawwu wato sadaka ta nafila sauran hadisi san hali yayi lokaci ya ba mu dama za mu taba hadisi guda daya daga cikin sabon babi wanda za mu shiga insha Allah ta'ala shine ainihin wato babu qismatu sadaqat babin da zai karantar da mu yadda aka kakkasa ainihin wato zakka wannan sadaka din anan zakka ce dama sadaka akwai ta tadawwi akwai ta wajibi sadaka ta tadawwi ita ce normal sadaka da aka sani ta nafila ta wajibi kuma ita ce zakka Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci ya datar da mu wannan hadisi da zamu bude da shi hadisi mai lamba na 207 shine hadisin da aka karbo daga Sumratu dan Jundubi radiyallahu an kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-mas'alatu kadun yakuddi biha ar-rajulu wajahu illa an yas'ala ar-rajulu sultanan fi amrin la budda minhu rawahu turmudi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa kaga almas'ala kaga bara kaga roƙo wani ainihin wato suka ne da makaki da munanawa da mutum yake sakawa a fiskarsa da mutum yake yi wa fiskarsa da kansa idan ka gabara bai zama wannan matsalar tare da shi ba sai dai in ya zama abin da ya roƙa ɗin ko ya nema a yi masa a wajen hukuma ne official ya nemi a yi masa a idan ka nemi abu a wajen hukuma baya zama laifi an gane ku neman abu a wajen hukuma baya zama laifi shi yasa manzo Allah ya ce illa an yas'ala ar-rajulu sultanan sai dai in mutum ya tambaye sarki ko ya tambayi gwamna ko ya tambayi shugaban karamar hukuma a wayannan dama su ai wakilansa ne ko in ya tambaye su abu suka yi masa bai laifi ba ɗaya kenan ko kuma fi amrin labudda minhu ko kuma mutum yayi roƙo ko yayi bara al'amarin da ya zama dolansa ba yadda iya babu mafita sai yayi wannan bara ko sai yayi wannan roƙon sai ya nemi wannan taimakon to wannan amrun labudda minhu ya zama larura naka shi ma wannan babu laifi an gane ku amma idan ba ɗayan biyun nan bane to duk mutumin da zai je shi ya yi roƙo to ya sani yana ƙara munana fiskarsa ne yana ainihin wato ƙara rotsa ta da kansa a kan wannan ɗabi'a ta bara ɗabi'a wacce take mummuna marar kyau yawwa amma idan za ka nemi abu hukuma ta yi maka wannan daidai ne ba matsala idan abin da ya kamata ka yi ɗin ka yi bara a kansa ɗin ya zama dole ne ba yadda ka iya to shi ma wannan babu matsala dunkulalliyar ma'ana ta wannan hadisin ita ce mai shari'a yana cewa annar rasul anna su'alu amwalun nas min ghairi hajatin madmum mutane su je suna roko ko suna bara dukiyar mutane ba don wata bukata ba sai don me sai don takassuran lil amwal yawaita ainihin me don son tara dukiya kawai ba su da matsala ba su da larura amma wannan barar sun mai da ita sana'a da ita suke tara dukiya har su yi gidaje har su yi motoci da abin da ya kama da wannan a wannan mazmum lalle abun zargi ne mummunan al'amari ne ba a su ba a su lima fihi min tahammuliz zilla saboda cikin yin wannan din akwai me akwai daukan kaskanci ko duk mutumin da zai je yayi roko ko yayi bara ai akwai kaskanci cikin wannan haka ne ko ba haka ba da haka shi yasa shi musulunci ainihin wato addinin izza ne addinin girma ne addinin mutunci ne ba a so kana musulmi ka walakantar da kanka ka kaskantar da kanka ka je ka kana ta roƙo kana bara Allah ta'ala ya ce ne walillahi al'izzatu walirasulihi walilmu'minin girma da buwaya yana ga Allah yana ga manzon Allah sannan yana daga sauran bayin Allah mumine ba a so musulunci bai yarda musulmi ya kaskantar da kansa ba kuma musulunci bai yarda mutum ya kaskanta ba an gane ku ba yarda ba kun san akwai bambanci tsakanin mutum akwai bambanci tsakanin girman kai da mutunta kai kar ka yarda kai abin da yake zai zubar maka da mutunci ka mutunta kanka an gane mutum ya mutunta kansa da kansa ta yaya za ka mutunta kanka kar ka roƙi mutane kuma rashin roƙo yana sanya ka ka zama ka samu ne mutunci da karɓuwa da ƙauna da soyayya a wajen mutane kun ba ka roƙo mutane kayansu ba za ka yi mutunci a wajensu kuma za ka yi daraja za ka samu karɓuwa a wajensu za ka samu ƙauna da soyayya a gare su wannan hadisin manzon Allah ne wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu ya ce ya rasulullah dullani ala amalin idza amaltu idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas wani mutum ya ce ya rasulullah ina so ka shiryar da ni zuwa ga wani aiki wanda idan nayi shi Allah zai so ni mutane za su so ni ai wannan kowa yana so ko kowa yana so Allah ya so shi kowa yana so mutane su so shi sai manzo Allah ya ce da wannan mutumin izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma aidin nasi yuhibbuka an-nas manzo Allah ya ce ka guji duniya sai Allah ya soka ka guji duniya sai Allah ya soka duniya dan jin dadi ne kadan an gane ku kuma rudu ne kuma shagala ne wasa ne rabkana ne wa mal hayatud dunya illa lahawun wa la'ibun ko wa takasurun fil amwali wal aulad har Allah ya buga misali ne ita yace kamar salil ghaisin a'jaba al kuffaru nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran fa yakunu hutama wa fil akhirati azabun shadid ita duniya misalin ta kamar salil ghais kamar ruwan sama ne da ya zuba ajab al-kuffaru manu al-kuffaru manoma suka yi shuka wannan yabanyar ta kawatar da su nabatu tsiran tsiran yabanya din yayi kore shar abun sha'awa malam mutun yana zagaya cikin gonar sai ta kai banda za a samu amfani ko thumma yahiju daga baya kuma sai a samu matsala sai kaga yayin kwani ya ainihin wato bushe ya zama yalo fatarahu musfarra sai ga ya zama yalo haka duniya take za a ga mutum da shi ne duniya tana daga shi ya tara duniya ma shi ya excellency honorable ko ba haka bane saboda yana da kuɗi ko yana da mulki lokaci guda sai a ajiye shi in kuɗi ne su ƙari su tashi kun san arziki ai tsuntsu ne ba haka malam bahaushe ya ce arziki tsuntsu ne idan yau ya sauka a kanka gobe kuma zai tashi ya koma kan wani ba a sha ganin wannan ba mutumin da yake multimiloniya ana gama ya tsallake talauce gaba ɗaya ku amma a kwana a tashi a ga ya dawo talaka ya zama abun tausayi mutane suna ta girmama shi da yanzu kuma ba sa girmama shi saboda dama duniyar ake girmamawa duniyar mi ake girmamawa kun duk mutane yawanci galibin ka gana girmama mutane yanzu to ana girmama duniyar ne in yana da duniya a hannunsa ne ko almajiri ne ko ɗalibin ilimi ne malami ne misali galibin kaga wanda ake girmama shi to ba wai don ilimin kawai ba ne ba wai don tarbi galibi saboda an ga akwai abin duniya a hannunsa ai gani ake haƙiƙanin ilimi ma sai kana da duniya a hannunka ba haka ake kallo sai a dinga girmama kawai da sunan malanta alhali ƙarya ne ana girmama abin hannunka ne ai akwai malamai na Allah na ƙwarai suna nan a zaure ba a mutunta su ba a darajanta su ba a girmama su ko ba haka wani ashe duniyar da aka kalla a wajen sa ne ake girmama haka muke a yau ko ba haka muke ba to haka duniya take a jabal kuffaru nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra da haka duniya ruɗu ne karka yadda da ita yasa manzo Allah ce iz harfi dunya yuhibbuka Allah ka guji duniya sai Allah ya soka wazhat fi ma aidin nas kana so mutane su soka ka guji abin da yake hannunsu duk yanda kake da abokantaka da mutum da zumunci da tarayya da dadi tun yana kallon mutuncinka yana girma ka inda yau da dabi'ar ka ne roko kullun yau ka kawo masa wannan matsalar gobe ka kawo masa wannan matsalar jibi ka kawo masa wannan kai da kanka sai ka gane mutuncinka ya fara rabuwa a wajen tun yana baka ya ce insha Allah za a yi wataƙila ma yayi ka kawo gobe ma a yi jibi sai ya ce to za mu duba ko in ka kawo ta matsala wa shi jibi ce za mu duba ba za a yi ba kuma ba za a baka amsa ba wadda gaba kuma an ka sa ka wata matsalar sai ka yi fiska ta yaga ga fiska ta canza to ina tabbatar maka gaba an ka sa ka wata matsala amsar amsa za ka ji ko marar daɗi amsa za ka ji wannan kame makan da ake yi duk za a zai tafi kai ne kake ƙara zubar da mutuncin kanka amsa za ka ji marar daɗi har sai ta kai matsayin da idan an ce ka zo kana sallama an ce wane ne wane ne kai ku ce masa bana in aka yi rashin sa yaro ya fito ya ce ya ce baya nan kaga shi kenan daga nan ka gane gwiwarka sai ta yi sanyi ko ka faɗi babu nauyi kai da kake da mutunci irin wannan a wajen wani wai shine yanzu kai ka zo wajen sa an ce baya nan ya ce a ce baya nan kai ka jawo kai ka jawo magana ta gaskiya roƙo da neman abin hannun mutane yana zubar da mutunci ba kaɗan ba ka kare mutuncinka shi musulunci da kake kallonsa duk abin da ya hana ka ba yana hana ka wani don karka more ko don karka amfana ba yana so ya kare maka wani abu naka mai tsada ne abin da musulunci ya karewa yana kare ma mutuncinka yana kare ma dukiyarka yana kare ma jininka ko lafiyarka duk an kaji musulunci ya ce ka yi kaza a shari'a an ce ka yi kaza an ce kar ka yi kaza kar ka raba ɗaya biyu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ake so a kiyaye maka ka san ko waɗannan abubuwan duka kowanne mai tsada ne a wajenka ko ba haka bane to ka bi dokokin shari'a man ka zauna lafiya da waɗannan abubuwa masu tsada masu daraja ba wanda musulunci a wani abu guda ɗaya da musulunci ya hana kashi wai don kai kar ka more babu shi bilhassali ma yana so ka more ne ka ji daɗi shi yasa aka hana ka abubuwan da za su cutar da kai ko su zubar ma da mutunci ko su maka asarar dukiya ko kuma su taba maka jininka ko mutuncinka da abin da ya kama da wannan a mala ya ce a nan wurin ya ce amma roƙo ko kuma neman bukata da za ka je ka wajen sarki ko gwamna ko shugaban karamar hukuma wannan a hukumance ne ba matsala babu laifi a ciki tun da hukumance ne me yasa domin dama wanda duk ake tunanin in ka roƙe shi ya baka wata ran zai ma gori ko to gwamna in ka je ka wajen abu ka neman bukata ya baka ai ba zai ma gori ba don dama ya san kana da haƙƙi a cikin dukiyar ko ba haka bane kai din ma kana da haƙƙi a cikin ta ba kuma shi din da zai baka a dukiyarsa zai baka a dukiyar gwamnati zai baka shi yasa aka ce wannan ba matsala bane an gane kuma sannan shi dama gwamna ko shugaban karamar hukuma wakili ne naka akan dukiyar naka dan ka zo ka nemi ya baka wani haƙƙinka ba wani matsala ba wani matsala sannan abu na biyu inda aka ce in kai roƙo ba matsala ka je ka yi roƙo a wani al'amarin da ba zai yiwu ya taɓa faruwa ko ya cika ba sai ya zama larura sai ya zama dole a gare ka kuma kai ba ka samu yadda zai yiwu ba sai ta hanyar wannan roƙon ko ta hanyar bara babu laifi ka yi an gane ka samu kanka cikin jinya ba yadda ka iya baka da kuɗin magani ba wani wadda zai maka to in aka san wanda ka sani in ka gaya masa zai maka zai ba kuɗin magani babu laifi an gane ku a ji a isar masa an fahimci wannan amma idan ba ta hanyoyin nan guda biyu ba to ba a yarda mutum ya je yana tumasanci yana bara ko yana roƙo da abin da ya kama da wannan har ya zubar da mutunci wannan kowane irin musulmi ma ordinary yayi wannan ya zubar da mutuncinsa kuma ba a yarda ba haramun to amma abin yana ƙara lalacewa da takaici a samu malami ko almajiri ko ɗalibin ilimi da irin wannan halayya abin kuma ya fi muni ya fi muni magana ta gaskiya ya fi muni Allah kiyaye mala ya ce a nan wato abinda ake magana cewa mas'alatu kaddin ya kuddu bi har rajulu wajahu ana maganan bara kasratu su'al yawan roko ko yawan bara da mutum yake yi min gairi hajatin ba don wata bukata ta larura ba kawai don ya tara dukiya ta hanyar wannan bara din a wannan taqabihun wa shayn lalle munanawa ne a fiskarsa da sanya makaki ainihin wato a gare shi a fiskarsa yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama dan haka mutum lalle ya sani ga matsayinsa ne zai zama ran tashin alqiyama faman sha'a wanda in mutum ya ga dama shikenan baka a ainihin wato faman sha'a baqahu haibatahu falyastafid wanda duk yake so kwarjininsa ya wanzu mutuncinsa ya zama yana nan to ya kame daga barin roƙon mutane ya kame kana da bukatu kana da matsaloli yau ai yana lamarin rayuwa ne ba wanda bai da bukata ba wanda bai da matsala ko ba haka bane naka ka kame in ka kame ma ka nema a wajen Allah wallahi sai ya kawo maka ta hanyar da ba ka to ba tsammani wallahi sahabban manzo Allah sun yi irin yadda narkon da manzo Allah ya akan mutanen da suke bara ko suke roƙo wani sahabi da ya ji wannan ya ce daga yau ya yi alƙawarin ba zai sake roƙon kowa ba ba zai sake roƙon kowa komai ba wata rana yana tafiya akan dokinsa sai bulalarsa ta faɗi har ya ce da wani dan Allah mai ƙomin bulalar nan sai ce ah bari bari na fasa ya tuna ya yi alƙawarin ba zai sake roƙon kowa ba ya ce bari na fasa ka ji ba saboda gudun kare shiga cikin layin roƙo kaga wannan ka ai ta'awun ne mako amma yace bai yadda ba bari ya dauko bulalarsa da kansa ya dauko bulalarsa da kansa kun ji dai hadisan da mun karanta a baya ko wanda suke faɗin illa da muni irin na mai bara ko mai roƙo da kuma matsayinsa ranar tashin alƙiyama ko ubangiji Allah ya kiyaye mu mala yace illa an yas'ala ar-rajula sultanan sai dai in mutum roƙon da zai yi ko baran da zai yi hukuma ya roƙa a wannan ba matsala su'alu sultani la mazammata fihi don ka roƙi hukuma wannan ba wani abun zargi a ciki don kai ma kana da haƙƙi a dukiyar hukuma an gane ku kuma ba wanda ya sai maka zargi ayya maka gori akan ya maka wani abu domin shi ma da ya baka ba nasa bane an gane don kayi wajen gwamna amma kaza sai aka maka to sai me shi ma da ya baka ba nasa bane ba aljihun sai dauko ba a dukiyarka ne kai ma kana da haƙi a ciki shi wakili ne kawai ko shugaban karamar hukuma wakili ne kawai wannan ba matsala cikinsa an gane abin da muka fahimta a cikin wani hadisi ɗan uwa abubuwa kamar guda uku na farko man sha Allah an yakuna bi wajhihi asarun yawmal qiyamati falyaffa an su'al wanda duk bai tsoron tashin alqiyama a ga alama ta ƙwarangwal ko ya tashin alqiyama akan wani mujahada ƙoƙari na gaske wadda wa mu ala zalika da dawwama akan wannan ƙoƙarin tutur saboda ana iya lallai ana son mutum kullum akan aiki na alkhairi ya dawwama akan sa yana yi saboda hadisin manzon Allah da yake cewa mi ahabbul a'malu ila Allah adawwamuha wa in qalla aiki wanda yake mafi soyuwa a wajen Allah ta'ala shine aikin da aka dawwama akan sa ana yi koda yayi kadan ko mun kankanta aiki amma kullun kana yi to shine aikin da Allah subhanahu watabaraka wataala ainihin wato yafi son sa Allah ya arzuta mu da dawwama akan aiki na kwarai ah sannan yana daga cikin abin da hadisin ya karantar da mu alhubbu fillahi wa bayanu izamu fadlin soyayya saboda Allah da kuma yin bayani falalar girman falalar yin soyayya saboda Allah duk wani har mun kawo misalai da yawa yawa sannan a soyayya saboda Allah tana sanya bawa ya zama tomar sababi na samun babbar rabo a wajen Allah ta'ala samun babbar rabo a wajen Allah sannan yana daga cikin sadaqatu sirri hadisin ya hadisan sun karantar da mu yin sadaka a boye duk da a cikin wannan hadisin sabatu yadulluhumul lahun ne an gane ko yawa ah wa targibu fiha da kudaitarwa kan yin sadaka wa falal ya da falal sadaka din ala sadaqatul alaniya irin fifiko da yawan lada da daraja da na sadakar da aka yi ta a ɓoye a kan sadakar da aka yi ta a bayyane tsakaninsu ya kai ninki saba'in wacce ce tafi lada wacce aka yi ta a ɓoye ita tafi lada sau saba'in wannan mafi ƙanƙanta kenan ita tafi lada akan wacce aka yi ta a bayyane sannan hadisan an karantar da mu izamu qaharun nafsi an hawaha girman yadda mutum zai kokari ya yayi son zuciyarsa daga abin da zuciyar take so tana son ta aikata abu kaza kuma mummuna abu ne ka hana ta ka rinjaye ta yana daga ciki ainihin wato alkinayatu عن ذكر السيء القبيح والإعراض عن تسميته بلفظ الحقيقي kagani ko amma yanzu malam sai ka samu wasu malaman wai da sunan wa'azi suna faɗin maganganu na batsa malam a cikin wa'azinsu wani ma zai yi batsar ɗabagin bushewar ido wai sai ce a bar masa kayansa haka kar a masa edit kar a masa edit a bar masa kayansa haka wai a ji wannan sakon da lafazin batsan bayan gashi hadisi suna karantar da mu daga cikin abin da hadisi yake karantar da mu barin karanta lafazin ku ji da kyau mala yace alkinayatu an zikru sayyi idan zaka ambaci wani abu sai ya zama kalmar mummuna ce tana akwai abu na batsa a cikin to kai kinaya kai kinaya a cikin ambaton wannan kalmar karka ambace ta kai tsaye alqabi saboda munin ambaton kalma wacce take ta batsa wal iradu da juya baya an tasmiyatihi karka ambace abu a haƙiƙanin sa wanda aka san shi da shi wanda an ka ambace shi da haƙiƙanin sa kai batsa karka haka shari'a musulunci tana koya mana ladabin magana tana koya mana lafazin magana an gane ku amma sai ga mutane malam ba ruwansu da irin wannan wallahi ni wani lokaci wayannan malaman da nake gani a yan social media nan Allah a wasu lokuta ba su da bambanci da yan nanaye ko masu wasan drama wallahi gara ma masu wasan drama don su ba su sun san ba addini suke koyarwa Allah amma kaga mutum malam da suna wa'azi in ya furta maka wani lafazi malam washi yana so ya tara flowers yana so ya tara mabiya me wannan ya dinga faɗin maganganu marasa daɗi malam ba tarbiyya ta da'awa babu ladabi na uslubin magana kuma ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kunyar hadisan ba za a ji ba maganar manzon Allah a dinga gyara lafazi amma mutane malam ga sunan wa'azi su dinga faɗin magana da yaro ɗan tasha wanda su masa a tukukuye marar kunya da bai da kowa bai kallon kowa da mutunci don ya san bai da mutunci a wajen kowa in ya furta irin wannan kalmar wallahi ya san mutane za su kalle shi amma kai kana kan mumbarin manzan Allah kana kan mumbarin manzan Allah kana karanta hadisan manzan Allah ka dinga zuwa kana lafuza irin na batsa manzan annan malam yana gaya mana alkinayatu lalle ne mutum ya zama yana yin kinaya an zikirin sayyi'il qabi in wani lafazi ne mummuna zaka ambata to ka masa kinaya ka ambace shi da kinaya kar ka ambace da lafazinsa na batsa na biyar fadilatul buka'i min kashiyatillah a ina muka samu wannan lafazin na yin kinaya akan lafazin batsa shi ma da a cikin wannan hadisin ko a cikin sab'atin yadhilluhum la yawma la dhilla illa dhillun ay akwai akwai manzala ya cewa ne wa rajulun ko da'atu imra'atun zatu hasabin wa nasabin wa jamalin faƙara inni a kafin laha rabbal alamin kaji ba a fitar da maganan ba aka yi kinaya wuri da mutumin da yake wata mata mai daraja mai dangi kuma mai kuɗi kuma kyakkyawa ta kiraye shi zuwa gare ta kaga ba a mace abin ba ko sai ya ce faƙala inni a kafin laha sai ya ce yana jin tsoron Allah don Allah nan duk ba a fahimci abin da ake nufi ba kowa ya gane don Allah ya furta wata mummunar magana a nan ba a furta ba ba a furta ba kaga musulunci hadisi an koya mana a cikin hadisan manzo Allah yadda zamu iya koyan magana ta kinaya kalli wani hadisin manzo Allah yana cewa fi budu'i ahadikum sadaqa a cikin tsokar ɗayan kuma akwai sadaka kaga kinaya akai kinaya akai ba ambaci hakikanin wacce tsoka ba don dan adam duk jikinsa tsoka ne go amma ambaci wannan kasan wacce tsoka ne amma ba ambaci sunan ba akai mai kinaya don ladabi a lafazi tsaftace lafazi amma malamai malam sun zama kawai wa'ansu iri wallahi gara yan wasan drama abin yana bani takeici baka iya tsara wannan wata maganar ba wa'azi ba akan mumbarin manzo Allah kake ba wallahi ko a hira a majalisa ko a daba bai kamata ka fitar da wani lafazin ba wallahi in dai ka san cewa duk lafazin da ka furta za a yi maka hisabi da shi bai kamata ka furta wani lafazin ba wallahi abubuwan da yake faruwa babu daɗi akwai malaman da suna cirale haka suke zantukan mata ne kawai kullum a bakinsu kuma da sunan wa'azi da sunan wa'azi kullum kullum maganganun batsa ne a tare da su da sunan wa'azi bagen cewa al'abun da suke faɗi din hatta su kansu ƴan mata ƴan nanayen ƴan diraman shaiɗanin sai kaga suna sako kwaikwayo irin wannan maganar suna gyatsine ko suna dariya ko suna murmushi ma'ana kalmar batsa ce sun ji da'inta kuma daga bakin malami da sunan wa'azi ba haka yake faruwa ba da Allah eh hawa kai suke shine sir da wannan kaga ya malamin ya kamata ya gane ashe daga wajen wannan masu yarinyar ma shaydaniya bai kamata a ji irin wannan lafazin balle daga wajensa amma yanzu gashi abin da ya faɗi na batsan nan ya burge ta har tana tsorawa ita ma tana gwadawa tana jin daɗin lafuzan nasa tana ana ta yana ta maimaita tana ta dariya babu ladabin magana Allah sauka a gurguje yan uwa ah afdalu sadaqati ما بقي على صاحبها بعد إخراجها مستغنيا عن الناس wato sadaka mafificiya ita ce sadakar da mai ita iya yi ta kuma yana bayan yayi sadakar kuma yana mai wadatuwa daga abin da yake hannun mutane ba wai ya tattara komai ya bayar ba shi ba komai a hannunsa watakila daga ƙarshe kuma ya je yana yana bibiyan mutane yana roƙo a wannan sadakar ba irin ta aka fito ba kuma dama imani mutum ai bai kai haka ba ku imanin ka ai ba irin na sayyidina Abubakar bane sayyidina Abubakar ne ya ɗebo dukiyarsa duk gaba ɗaya da ya mallaka za a tafi jihadi fi sabilillah ya zo ya zuba manzo Allah ya tambaye shi me ka baro iyalanka yace na bar musu Allah da manzo kai in kai haka ba za ka iya zama a gida ba kuma ba za ka iya za ka dinga bibiyan mutane ne to ba a so kar kai ka ɗebo abin da za ka iya bayarwa ka bayar ka rage wani abu wanda zai sanya ka kame daga barin roƙon mutane an gane wani sannan na bakwai a na takwas wato zammu su'al takassuran ana zargin bara don tara dukiya bara don tara dukiya wani abu ne abin zargi ba a san sa shari'a ba a san sa shari'a na tara habdul faqiri ala ta'affus wannan hadisan da muka karanta sun kwadaitar da talaka ya zama yana haƙuri yana kamewa wal istighna'u 'anil nas ya zama yana wadatuwa daga abin da yake hannun mutane wa husnul tawakkul ya zama yana da kikkiawan dogaro ga Allah azza wa jalla wallahi sai Allah ya arzuta shi inda ya zama yana da kikkiawan dogaro ga Allah ma wallahi sai Allah ya arzuta shi wallahi sai Allah ya wadata shi wannan mun sha gani wannan ba dai ba ko manzo Allah ya faɗa ko a hadisi law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tsaira tagdu khimasan wa taruhu badana